بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna safiyar takwas ga watan ramadan hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara 1442 wanda ya daidai da ashirin ga watan efar shekara ta 2021 muna karatu na littafin al'aqidatu tahawiyya wallafar al'imamu abu ja'far na tahawi rahmatullahi alaihi wannan kuma shine darasinmu na uku insha Allah a cikin wannan jerin giya a cikin darasinmu na biyu kamar da muka yi ta'aziyya ga dan uwa malam abubakar lokacin mun ambaci sheikh jamal bin farihan alharifi wanda shi mana kwana uku kenan ko hudu allah ya karbi allah ya karbi rayuwar shi ubangiji allah ya gafarta mashi allah ya saka mashi da alkhairi allah ya fi mashi wanda shi ma a cikin wannan wata na ramadan kwanan nan allah ya karbi rayuwar shi wanda je muka yi magana akan littafin shi na alƙaulu sadidu fi fadli tauhidi wal istighfari wa du'a Allah ya karɓi bakuncin shi ya yafe mashi kusakuran shi ya sanya shi cikin aljanna firdausi da mu gaba kida muna cikin gaba ta goma sha ɗaya kenan ina ga akan ta muka tsaya za mu tashi inda yake cewa mumitun bila makhafa ba'ithun bila mashaqqatin har yau al'imamu abu ja'afar ne tahawi yana ba mu tsantsagwaron aƙidar annabi da sahabbai aƙidoji da yake zuba mana a nan game da Allah wanda za mu tashi a gaba ta sha biyu da yake cewa mumitun bila makhafa Allah mai kashewa ne ba tare da tsoron me zai biyo baya ba za a waye gari kawai a ce babu wani a waye gari ba wanci a waye gari babu su wani laka babu wanda zai dawwama laukanatid duniya ta dumu li wahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya har annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi wa innaka mayyitun wa innahum mayyitun haka yace kullu nafsin dha'iqatul maut kullu man alaiha fan da komai sai ya kare da haka Allah shine ke daukar rai shine mumit bila makhafa sannan kuma Allah baya tsoron me zai biyo baya idan ya karɓi ran ba'ithun bila mashakka sannan Allah bacin ya ɗauki ran sannan kuma shine mai tayar da ran bila mashakkatin ba tare da wata wahala ba yadda ya kashe abin shi ya ɗauki ran dama a hannun shi yake haka kuma zai tayar bila mashakka ba tare da wata wahala ba ko wani abu makamantan haka al'imamu tahau ya ce ma zalibi sifatihi kadiman qabla khalqi Allah bai gushe ba da siffofin shi kadiman tun da can can kamun yi halitta siffofin shi na nan to Allah bai gushe ba da siffofin shi tun can da da tun kamun yi halitta yana nan da siffofin shi tun kamun yi halicci halittu lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifati babu abin da ya karu bi kaunihim shay'an kasantuwar wani abu lam yakun qablahum min sifati wanda ka ba abin da ya karu na sufofi wato kamun Allah yayi halitta din to da haka bayan Allah yayi halitta ba lokacin bane cancanci wasu sufofi nashi a adama haka yake da wannan sufofin nashi da haka babu wasu fofi da wato yake bai da su kamin ya yi halitta sai da ya halitta ne ya samu waɗannan siffofin waka ma kana bi sifati azaliyan kamar da dama haka yake da siffofin shi azaliyan wato tun can da da haka Allah yake da wannan siffofin nashi kazalika la yazalu alaiha abadiyan haka Allah ba zai gushe ba da wannan siffofin nashi har abada suna nan yana nan da wannan siffofin nashi sabanin halittu kamar yadda muka ji cewar a baya wala yushbihuhul anamu kuma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to haka laysa ba'da laysa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq wato Allah ba sai bayan da ya halitta ba ne cancanci sunan alkhaliq alfa'il ismul fa'il wanda yake mai halitta wato ba sai da Allah ya halicci halittu ba ne cancanci sunan mai halitta a tun kamun ya halittar da mashi alkhaliqun wala bi ihdathil bariya istafada ismal bari ba kuma sai da ya fara wato kwaba halittar halittu ɗan adam ba ne ya cancanci suna na albari da haka da albari da alhaliku dukkaninsu sunayen Allah ne sannan kuma ba wai sai da Allah ya halitta ɗin ba ake ce mashi mai halitta ko kuma mai tayar da halitta ba da Allah ya tayar ɗin ba ba da Allah ya yi halittar ba ake ce mashi alhalik ba da ya kwaba halittar ba aka ci mashi albari duka wannan haka yake kana bisifati azliyan kadhalika la yazalu alaiha abadiyan sai imam at-tahawi yace lahu ma'anar rububiyya wato Allah yana da ma'ana ta ar-rububiyya wanda yake reno wala marbuba ba wanda ake reno ba wa ma'anar khaliq yana da ma'ana ta mahalicci wala makhluqa ba abin halitta ba shi Allah ba halitta shi aka yi innama shine al-khaliq la makhluq haka yake da ma'ana ta ar-rububiyya ar-rabb muka ji ai ar-rububiyya dama daga ar-rabb ne haka muka ji cikin darasin mu da ya gabata da daya wala marbub Allah ba wanda yake reno bane ina da ma'ana ta sunan al-khaliq wala makhluq kawanda muka yi cewar ulhuwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to sai malam yace wa kama annahu muhyil mauta haka Allah shine wanda yake mai tayar da matattu Allah shine mai tayar da matattu mai rayar su muhyil mauta Allah shine wanda yake mai rayar da matattu ba'da ma ahya bacin ya rayar su to kuma zai karɓar su kuma ya ƙara tayar da su to wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya istahaqqa hadha lism yace ba wai saboda Allah ya zama mai raya matattu ba bayan ya raya su ya cancanci suna ya cancanci wannan sunan muhyil mauta ba wai da tayar din ba ake ce mashi muhyil mauta Allah dama shi cin muhil mauta ne ba wai su da ya tayar din bane ake ci mashi muhil mauta da haka Allah annabu muhil mauta ba adama ahya da haka wani ɗahawi ya ce istahaqqa hadha lisma qabla ihya'ihim Allah ya cancanci wannan sunan tun kamin ya tayar da su tun kamin ya tayar da almauta yake muhil mauta kadhalika istahaqqa isma al-khaliq haka Allah cancanci suna na alkhaliq mahalicci qabla insha'ihim tun kamun Allah ya kirkiri mutanen ya yi su to dama shi alkhaliqu ne saboda me shi Allah zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da haka aqidar ahlus sunna ba sa cewa huwa ala ma yasha'u qadir huwa ala ma ya sha'u qadir ba sa cewa wannan ba daidai ba ne abin da yake daidai shine abin da ya zo a cikin qur'ani da sunna wa huwa ala kulli shay'in bisa dukkan komai da komai Allah mai iko ne saboda umumi na mashi'arsa da kudrar Allah sabanin aqidoji irin na su mu'tazila da sauransu da haka yanzu cewar da imamu dahawi yayi zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir wannan raddi ne akan masu cewar alama ya sha'u yurid ko alama yuridu inna allaha qadirun alama yuridu duka wannan raddi ne ga waɗannan aƙidoji dama a cikin littafin nan akwai raddi ga irin waɗannan aƙidoji irin su mu'tazilan da kuma jahamiya masu irin waɗannan aƙidu munana da haka zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir wa kullu shay'in ilayhi faqir kuma dukkanin wani abu komai mai bukata ne a wajen Allah komai wa kullu amrin alaihi yasir dukkanin wani abu kuma ga Allah to wani abu mai sauki ne la yahtaju ila shay Allah bai bukatuwa zuwa ga komai laisa kamithlihi shay'un babu abin da yake irin Allah wa huwa samiu shi mai ji ne da ya dace da shi albasiru mai gani ne wanda ya dace da shi suratul shura kenan aya ta 11 mamu da hawi yace khalaqal khalqa bi ilmi Allah ya halicci halittu da iliminsa to halittar da Allah ya ta halittu yayi ta ne da iliminsa wa qaddara lahum aqdaran sannan kuma ya kaddara musu kaddarorinsu kowa haka Allah ya kaddara kamar da muka cikin al-bidayatu fil aqida to Allah ya kaddara wa halittu kaddarori nasu wa daraba lahum ajalan sannan kuma Allah ya buga musu ajali idan ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun da haka Allah ya sanya ajalin kowa wanda ba zai wuce shi ba inda har lokacin ya riga ya zo ba za a ƙara ba ba za a rage ba matuƙar ya zo ɗin kenan to sai malam ya ce lam ya khaf alaihi shay'un qabla an yakhluqahum babu abin da ya boye ga Allah babu wani abu lam babu wani abu da ya boyu ko ya yake kamin Allah ya halicci halittu ba abin da ya boye ga Allah kamin yayi wannan halitta da yayi wa alima ma hum amiluna sannan Allah ya san abinda wato za su aikata alima mahum abilun Allah ya san abin da za su aikata qabla ay yakhluqahum tun kamin ma ya halicce su ya san da wannan saboda karfin ikon shi da karfin ilimin shi to yake ya san wannan Imam Tahawi ya ce wa amarahum bi ta'ati Allah ya umarci halittu da su mashi da'a kula atiu Allah wa rasul ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasul da haka Allah ya yi umarni da mashi da'a wa nahahum an ma'asiyati haka Allah ya yi hani game da wato ma'asiya game da saba mashi nan ma Allah ya yi hani akai kamar yadda ya yi umarni da ai mashi da'a wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi kowane abu yana gudana ne da tsarawar da Ubangiji ya yi mashi kowane abu zai gudana ne a bisa tsarawar da Ubangiji ya yi ma wannan abin wa mashi'atihi wa mashi'atihi wa mashi'atuhu tanfuz wato kuma haka Allah ya nufi wannan abin ya gudana wa mashi'atuhu tanfuz da haka abin da Allah ya nufa shi yake zartuwa la mashi'ata lil ibad ba wai abin da bayi suka nufa ba illa ma sha'a lahum wato ba abin da bayi suka nufa ba abin da shi Allah ya nufa din illa ma sha'a lahum fa ma sha'a lahum duk abin da Allah wato illa ma sha alahum fa ma sha alahum kana wa ba lam yasha lam yakun abinda Allah ya nufar musu shine ke aukuwa dukkan abinda Allah bai nufa ba to ba zai auku ba ma sha alahum kana wa ma lam yasha lam yakun da haka sai abinda Allah ya so da haka kowane abu yana gudanuwa ne a bisa tsarawar da ubangiji yayi mashi kuma haka Allah ya nufi wannan abin ya gudana da haka abinda Allah ya nufa to shi yake zartuwa ba wai abin da bayi suka nufa ba ba abin da bayi suka nufa ba da haka abin da Allah ya so to shi ke zartuwa abin da kuma su bayi suka so ba shi bane yake zartuwa wa mata sha'una illa ay sha Allahu rabbul alamin da haka fa ma sha alahum kana wa ma lam yasha lam yakun da haka mashiyar Allah ta zamo shamila sai Imam Tahawi ya ce yahdi may yasha'u yana Allah yana shiryar da wanda ya nufa ya hadi mai ya sha Allah yana shiryar da wanda ya nufa wa ya simu kuma wato ya ba da tsaro kuma yana tsare wanda ya so wa yu'afi wato yana kiyaye shi kenan ya bashi lafiya fadlan wannan falala ce daga wajen Allah wa yudillu may yasha yana batar da wanda ya so wa yakhdhulu ya wulakanta shi wa yabtali haka ya jarabe shi wannan adlan wannan yayi daidai kenan wannan adalci ne daga wajen Allah haka yake shiryar da wanda ya rufa wa ya asimu wa yu'afi ya bashi tsaro sannan kuma ya kiyaye shi wannan falala ce daga wajen Allah haka yudillu mai yasha wa yakhzulu ya batar da wanda ya so wa yakhzulu sannan kuma ya wulakanta shi wa yabtali ya jarabe shi adlan wannan kuma adalci ne wanda yake na Allah Imam Tahawi sai ya ce wa kulluhu wato dukkanin bayan Allah ya taƙallabu na fi mashi'atihi suna kai da komo wato suna kai komo ne yanda Allah ya nufa ya taƙallabu na fi mashi'atihi kai da komonsu suna shi ne a bisa mashi'a a bisa nufin Allah kenan baina fadlihi wa adlihi tsakanin falalar Allah da kuma adalcinsa wato a haka bayi gaba ɗayansu suke kai da komo sai imam al ya ce huwa muta'alin anil abdadi wal andadi wato Allah ya ɗaukaka huwa muta'alin Allah ya ɗaukaka anil abdadi daga kishiyoyi wal andadi da kuma abokan tarayya Allah wato ya ɗaukaka daga irin waɗannan larada liƙado'i babu wanda ya isa ya tunkuɗa hukuncin Allah idan Allah ya hukunci to kawai karɓi ake kawai shi kenan babu wanda ya isa larada liƙado'i babu wanda ya isa ya tunkuɗa hukuncin da Allah ya yi wala mu'aqqiba li hukumi haka babu wanda ya isa ya ci gyaran hukuncin da Allah ya yi wala ghaliba li amri kuma babu abin da ya isa ya gallabi al'amarin Allah la ghaliba li amri babu wannan abu da haka malam yana ba mu irin madara aqida domin mu san wane ne Allah Imam Tahawi yace amanna bi zalika kulli mun yi imani da wannan dukkanin su gaba daya wa aiqanna sannan kuma mun sakankance anna kullam min inde mun sakankance da yaƙini duk daga wajen Allah ne gaba ɗaya wannan amanna bi zalika kulle mun yi imani da wannan gaba ɗaya mun sakankance akan cewar gaba ɗaya wannan daga wajen Allah ne to anan malin tun daga farko da ya fara zuba mana aƙidu yake game da Allah zuba mana aƙidu yake akan wane ne Allah don mu fahimci Allah mu fahimci abubuwan da wato haka Allah ya siffanta da su na iko da izza da kudura da mashi'a da iyawa tunda tun daga farko muna ta jin malam yana ba mu bayanai ne game da waɗannan madara aƙidoji da ya kamata mu san Allah mu san wani ne Allah mu san irin girman Allah da ikon shi da aka yi ce wala shay'a mithluhu wala shay'a yu'jizuhu wala ilaha ghayruhu qadimun bil ibtida' da'imin bilantiha la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid la tablughu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la yushbihuhu al-anam hayyul la yamut qayyumun la yanam khaliqun bila haja raziqun bila mu'na mumitun bila makhafa ba'ithun bila mashaqqa ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوبة ومعنى الخالق ولا مخلوقة وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ, ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيعته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأن كل من عنده to insha Allah zamu dakata anan sai Allah ya kama darasi na gaba sai mu cika muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah